الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس شابير قوة جماد الأولى jira 1447 wanda ya dace da shida ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya ku ci gaba da karatu na fiƙihu a wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya darasinmu na 27 muna nan cikin shafi na 60 a darasin da ya gabata an yi bayani akan abin da ya shafi wato jini na al'ada da yake zo ma mata to za mu tashi sabon fasili inda mala ya ce faslon ai haza faslun wannan wani sabon fasali ne ƙarƙashin hawaye dai babe da yake magana akan tsalki wale tsohuri alamata ne mala ya ce tsalki yana da alamomi guda biyu abinda yake nufi da tsalki a nan wato shine ne a ɗaukewar jini na al'ada eh ɗaukewar jini na al'ada da mata ya kamata su yi la'akari da shi to alamomi guda biyu ne idan aka ga aka gansu to alama ce wadda ka nuna cewa jinin ya ɗauke to alama ta farko mala ya ce aljufufu akwai abin da ake kira da aljufufu eh amma a luga ana nufin bushewa wato shine bushewar al'auran mace a farjinta amma bushewan ana nufin wato ya zamo babu jini tattare da shi eh ba sai an rasa rutubantaka ba da sauransu don wannan ba za a rasa farji da wannan ba so shi yasa bushe wanda ake nufi a nan shine rashin jini shi yasa ya fassara shi saboda kada mutum ya bashi waccan ma'ana sai ce wa huwa an tudu khilal mar'atu khirqatan shine mace ta shigar da wani kyalle eh ta shigar da wani kyalle kamar tushu haka ko abin da ya ba da wannan fi farjiha cikin gabanta fatakharuja sai ita wannan kyallin ta fita eh addamiri yana koma zuwa ga firqa fatakharuja ai firqatun sai wannan kyallin ta fita jafatan shi kuma hali ne wato halin tana bushe to me ake nufi da bushe sai ce laisa alaiha shay'un min ad-dami babu wani abu a kanta da jini a shekaga ba ana nufin ba za a gan shi da sanyi ko damshi da sauransu ba ma'anar ja fatan din nan ya zama babu wani sofanin jini a kai to idan mace ta samu wannan ko kyalle ko kada ko abin da ya kaba da wannan to sai ta ga kyallen kuma ya fito ba jini wato yana fari fes kamar yadda ta shigar da shi to wannan shi ake kira da aljufuf shi ake kira da aljufuf ita ce alama ta farko alama ta biyu wal qassatul baydau da kuma fitowar ruwa farare tunda shi jini duk da dai bai yi ta'arifin sa ba a baki ne an gane amma bakin kuma wanda ya surka da ja ba baki wilin ba kamar bakin fenti a yana da duhu idan ka hada shi da sauran ragowar jini wannan na jiki eh to shi wannan zaka ga yana dan da haske ja ne amma kuma yana da haske kamar yadda shi ma jinin ciwo ah, damul istihada shi ma yana da haske kuma ja ne to amma shi na al'ada wanda ake magana a kansa to yana da duhu jaɗin ne amma kuma akwai duhu na baki-baki to shi yasa ake kiran sa da cewa damun ne aswat Eh, jini ne wanda yake baki ma'ana akwai duhu cikinsa to ga al'ada idan ya ɗauke akan ga wasu ruwa farare shine alƙasatul baida bi tashdidi sad bi tashdidi as-sad yi mata shadda alƙasatu eh asalin alƙasa shine ruwan karmatako idan ka samu karmatako ka samu ruwa ya narke to wannan ruwan shi ake kira da alƙasa eh daga ƙasasal banna'u jidarahu ma'ana ya, ya, ya shafa masa karbata kuke nan to daga na aka samu kalmat eh ƙasa albanna'u jidarahu an gane sai ce wahiya ma'un ita alƙasatul baida wasu ruwa ne abu yadu waɗanda suke farare raƙiƙun kuma ba su da kauri siriri suke ya a fi akhiril haidi sukan zo a ƙarshen ɗaukewa jinin al'ada Eh, kama ilƙasati sun yi kama da ruwan ƙasa wahiyar jeru shi ne karmatako to wannan ita ce alama ta biyu to yanzu ya yi bayani akan bambancinsu kuma wanne ne ya fi ƙarfi cikinsu da shi aljufufu da kuma alƙasatul bai da ya ambata sai ce walƙasatu to su alƙasa ɗin nan da aka ambata wannan ruwan farare ablagu lil mu'tada su suka fi kai matuƙa amma ga wadda ta saba da al'ada saboda haka wadda ta saba da al'ada wasu kwanaki to in ta ga waɗannan ruwan babu wani abu da za ta tsaya jira ko da ba ta ga aljufuf ba to shikenan tsalki ya riga ya zo Eh, amma in ta ga aljufufu ba ta ga alƙassa ba to za ta ɗan jira zuwa ƙarshen muktari sannan in ba ta ga ruwan ba sannan sai ta je ta yi wanka kamar yadda zai ambata sai ce fa'i zara atil jufufa in ta ga aljufuf awwala a farko in ta zaratil ƙassa sai ta jira su wa'annan ruwan Eh, ma'ana kwanakinta sun riga sun ƙare kila ta saba da kwana shida ko bakwai to da jinin ya zo kwanakin suka kare a sai ta ga aljufuf wancan da aka yi bayani a gane amma ba ta ga alƙassa ba kuma ga shi ta saba da al'ada kuma an ce alƙassa ɗin na abu lagu littori to shi ne sai aka ce ta jinkirta sallah kar ta yi ta a farkon muktari yawwa eh sai ta ga alƙassa ɗin in kuma muktari ya zo ƙarshe ba ta gansu ba sai ta yi wanka dama jira ɗin a musahabbi ne ba wajibi ba ne da fatar an gane kawai misali idan an ce ana ana sallan a zahar kila a ce ɗaya saura kwata zawali yake kamawa to kaga daga nan muktari ya fara shine awwalul muktar to daga nan har zuwa hudu saura kwata duk ana cikin muhutarin azhar eh duka saboda shi muhutarin azhar ba zai fita ba kamar yadda bayani zai zo sai muhutarin la'asar ya shigo in muhutarin la'asar ya shigo to sannan shi kuma daruri na azhar zai fara da ba tara gane yawwa to kuma a mazhaba kaga shi yasa aka kira shi da ai muhtari saboda an baka zaɓi ko kai sallah a farkonsa ko kai a tsakiyarsa ko kai a ƙarshensa abin nufi dai ka kalli wani yanki sai kai sallah a ciki ba dole sai kayi a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ba shine ma'ana al-muhtaru din ma'ana an baka zaɓi to shine li akhiril waqtil muktari har zuwa ƙarshen muktari eh amma da zarar muktari ya ƙare eh, ya zo ƙarshe na'am ba ta gansu ba to kar ta bari ya ƙare don in ya ƙare ko ba an shiga daruri to shi kuma shiga daruri kaga na ashabu darurati ne Mm, malam.
eh in mutum ya jinkirta sallah har darurinta ya shigo to ya yi laifi na'am sau da haka da muktarin ya zo ƙarshe-ƙarshe a na'am gane Mm, kila a ce eh, can da muka ba da misali da azahar na'am kila a ce uku da rabi da minti biyar har zuwa da arba'in na'am yawwa to kawai nan sai ta yi wanka ta yi sallar ta azahar na'am eh ba sai ta jira su ba na'am don yana yiwa ba za ta gan su ɗin ba Mm, to kaga an ce ta yi ta jira ta yi ta jira lokacin sallah zai wuce kuma lokacin sallah kaga abu ne mai mahimmanci shari'a ta ba shi kulawa sosai na'am wa ammal mubtada'atu amma wadda an mubtada'a ita ma yi bayanin ta a darasin da ya gabata ko malam.
eh wadda wannan jinin shine farko da ya fara zo mata Mm, to fala tantazirul qassata mm,
idza ra'at aljufufa ita in ta ga aljufuf to ba za ta jira biyowan wasu ruwa ba na'am eh tunda babu tabbacin su Mm, tunda dama ba ta taba ganin jinin ba sai wannan karon na'am to da zaran ta ga aljufu kawai wanka za ta yi na'am tunda sabuwa ce na'am
to shine awwala a farko Mm, wa alal mar'ati yana kan mace bisa wajibi kenan tunda ya ce ala na'am eh na'am wajibi ne ga mace wadda take cikin jini an tantazira uhuraha wato ta yi sauraren tuhuraha alamun tsalkinta tuhuraha ana ana nufin alamata tuhuriha na'am eh ka kaddara ala wurin nan na'am eh na'am wajibi ne ga mace idan jininta ya zo ƙarshe na'am
to ta yi sauraren wato tsalkinta alamarsa inda naumi lokacin da za ta kwanta ta yi bacci misali in tana kwana bakwai sai jinin ya zo to da ya kai kwana shida to in za ta kwanta da daddare na'am washe gari ran na bakwai to kamin ta kwanta za ta duba na'am an gane ta binciki ɗayan abubuwan can guda biyu da suka gabata na'am
Eh, shi kuma hikimar binciken saboda injinin ya ɗauke ta samu ta yi magariba da isha'i Mm,
na wannan ranar na'am Eh, domin ba ta bincika ba zai iya yiwa jinin ya ɗauke ƙwarai kuma ba ta sani ba ƙwarai sai ta je ta yi ta harkokinta ƙwarai ba ba haka ba Mm, kila ta ce sai washe gari da safe in ta zo za ta yi wankan safe ai sannan za ta duba ko in za ta yi tsalki mm, alhali jinin ya ɗauke kuma tun jiya
lalle.
sai ta ce ai yanzu kawai asuba za ta yi ko kuma sallaye ne Mm, Eh, kaga sai za an bi ta salloli ba tare da ƙwarai saboda jahilci to shi yasa injini ya zo ƙarshe wajibi ne ta yi wannan binciken na'am dole ne wa inda salatu subhi ko lokacin da za ta yi lokacin sallah asuba lokutan nan guda biyu lokacin da ta kwanta barci da lokacin da kuma ta tashi eh, to shi kuma ta bincika a lokacin sallah asuba don ta gani jinin ya ɗauke In ya ɗauke to kaga shi kenan
na'am yawwa sallolin wannan yini kaga tun daga asuba ɗinsa sun hau kanta Mm,
wayam na ulhaidu haila yana hana as-salata sallah mace mai jinin al'ada ba ta sallah eh kuma ko ta yi sallar ba ta yi ba bal ma ta yi laifi tunda ba tsalki ai wasauma haka nan mace mai jinin al'ada an ɗauke mata azumi ba za ta yi ba sai dai shi azumin za ta rama amma sallan ba za ta rama ba saboda shi azumi an samu nassi wani sabon nassi da ya zo da umarni cewa ta rama ita kuma sallah ba a samu wani sabon umarni ba saboda haka sai aka dogara ga al'amurul awwal shine karatunmu na alfiyatul usul na'am satin da ya gabata ƙwarai
wattalaqa hakanan jinin al'ada yana hana saki dole ne mutum in zai saki matar shi sai ya bincika ba ta jini na'am
Eh, an gane ba a sakin mace tana cikin jinin al'ada dole sai tana cikin tsalki Eh, tsalkin ma kuma bai sadu da ita ba da ba ta gane ko da ba ta cikin jinin al'ada amma kuma ya kwanta da ita to ba zai sake ta ba na'am an gane na'am sai ya jira sai hailan ya zo mata na'am in ya zo mata ya ɗauke ta yi wanka na'am
ba zai taɓa ta ba to nan sai ya sallame ta shine ƙa'idar shari'a na'am Eh, amma kuma in ya riga ya yi to kuma sakin ya auku na'am sakin ya auku sannan kuma yana da zunubi eh kusan wannan ijima'i ne ma al'imamun nawawi ah, ya faɗi haka Ah, abubakar ibn al'arabi shi ma ya faɗi haka saboda haka kusan ijima'i ne na malamai cewa idan mutum ya saki matan shi tana cikin jini duk da ya yi laifi to kuma sakin ya zautu na'am
na fatar an gane na'am sannan kuma wannan jinin ba za- ba za ta lissafa da shi wajen idda ba na'am an bayanta yauwa saboda haka yanzu kenan sai a bashi umarni ya maishe ta ɗakinta ta ci gaba da zama sai ta samu tsalki na'am in jinin ya ɗauke Mm.
tunda mu malikiya muna lissafi ne daga tsalki ba jini ba Mm.
in jinin ya ɗauke ta yi wanka Mm.
ta samu tsalki kenan to daga nan shi kenan sai ta sake jiran wani jini Mm.
in ya zo ta ga tsalki to sannan za ta ce ɗaya shi wancan ba za a lissafa da shi ba shari'a ta yi watsi da shi na'am Eh, saboda dama an ce kar yayi kuma yayi Mm.
Eh, amma fa sakin yana nan Yana.
Eh, amma dai zai rike ta yanzu Mm.
sai jinin ya ɗauke Na'am.
tana yin tsarki sai ta fara idda Mm.
sai ta fara idda Na'am.
Eh, to ai shine hikimar shari'a aka ce kar a yi sakin don kar a cutar da ita saboda za ka ja mata idda mai tsayi tunda ta wannan da ka sake ta cikin jinin da shi ba za ta lisa ba da shi ba Mm.
to ka ka bata mata lokaci Ƙwarai.
ba ba haka ba Ƙwarai.
madadin ta yi jini uku yanzu ka sa ta ta yi jini hudu Ƙwarai.
ka ka cutar da ita Mm.
to gudun wannan cutarwa sai shari'a ta ce kar ka saki Mm.
bari sai ta yi tsalki eh Mm.
shikenan sai ka sallame ta eh to yana da kyau ah, matasa a kula eh ko da ka fusata ma'ana ko da buƙatar sakin ta zo to ayi hakuri Na'am.
eh ka san akwai sadda zai kama ko Ƙwarai.
dole din ne a saki Mm.
eh to amma fa sai an bincika eh mafi yawa da fushi ne eh mafi yawa za ka ga ba cikin daɗin rai ake yin sa ba Ku- shi ko da zai yi ransa a ɓace ita ma galiban haka Ƙwarai.
wani zubin ma ita ce za ta nema Ƙwarai.
yawwa eh to kaga ita ma in tana da ilimi ta je makaranta to ba za ta ce ya sake ta alhali ta san tana cikin jini ba ko kuma tana cikin tsalkin da ta san sun kwanta da juna Na'am.
eh in har ta ce ya sake ta a wannan yanayi to kaga jahila ce Mm.
ba ta da ilimi Ƙwarai.
eh to ana samun irin wayannan kurakurai da yawa Allah ya sawwaka Amin.
wa massal mushafi hakanan a jini yana hana shafan ƙur'ani mushafi mace in tana cikin jini ba za ta shafi alƙur'ani ba wa ƙira'at alƙur'ani da karatunsa eh duk da nan cewa an yana hana karatu alƙur'ani to ba shine zance mu'tamadi a mazhaba ba Mm.
Eh, zance wanda ake fatawa a kansa shine taɓin ƙur'ani aka hada ta amma karanta ƙur'ani wa ƙira'atuha ja'iza Mm.
Eh, shi a shehu khalil ya kawo a muktasar Na'am.
Eh, to shi malam mai iziya wannan ƙauli ne mai rauni a mazhaba ya ɗauko Eh, shi na farkon akwai shi taɓa ƙur'ani wannan akwai shi amma ci ba har da karatu Mm.
don tana cikin jini to wannan magana ce mai rauni eh, ba a fatawa da shi a mazhaba Na'am.
saboda haka za ta iya karanta alkur'ani kuma shi ma shafan ƙur'ani yana da ƙaidi Mm.
in ba malama ba ce kuma ba almuta'allima ba ba ɗaliba ba Mm.
in malama ce tana koyarwa tana buƙatar ɗauka to shi ma wannan lalura ne za ta iya ɗauka haka in ɗaliba ce Mm.
tana zuwa makaranta Na'am.
to shi ba tana da uzuri ba za a ce ai tun da jini ya zo shikenan ta daina zuwa makaranta sai lokacin da ta samu tsalki ba don gudun ka taɗo ƙur'ani Na'am.
a bisa babin lalura shine sai malamai suka ce ba komai Eh, amma wadda ba biyun nan ba ita haramun ne ta shafi ƙur'ani in tana cikin Al'ada.
jini amma shi karatu da malama da ɗaliba da wadda ba su ba kowa zai iya yi Na'am.
an gane Na'am.
Eh, illa iyaka kar ta taba in ta haddace sai ta sai ta yi tilawa eh ko kuma aje mata allo can gefe da rubutu haka tana kallo tana karantawa amma dai ba za ta taba ba eh kwarai da gaske Wadukhu- wadukhulal masjidi haka haila yana hana shiga masallaci in mace na jini ba za ta shiga ba Na'am.
to shi ma nan wasu na cewa dukhulul mukufi ake magana Mm.
in za ta shiga ne don ta ɗanyi wasu aikace-aikace kila don ta yi shara ko ta sa turare da sauransu amma in bi ne ta wuce shi ma ba komai Mm.
eh walwata a filfarje hakanan haila yana hana saduwa a cikin ah, farji eh ba a saduwa da mace in tana cikin jini Na'am.
to sai ya tafsili ya ce zaman alhaidi lokacin da take cikin jinin wa ba'dahu da bayan jinin ma ya ɗauke Na'am.
amma qabla tuhuriha bil ma'i Mm.
kamin ta yi tsarki da ruwa ma'ana jinin ya ɗauke ba ta samu ta yi wanka ba Eh, to ko da jinin ya ɗauke dai ba zai sadu da ita ba Na'am.
dole sai ta samu cikakken tsarki kuma tsarki na ruwa Na'am.
Eh, malamai suka ce ko da taimama ta yi Mm.
misali jinin ya ɗauke ba ruwan da za ta yi wanka Mm.
an gane Na'am.
to kaga nan shari'a ta yadda ta yi taimama ta yi sallah Na'am.
to yin taimama ta ba zai halatta ma mijinta ita ba eh shi ba halatta mai bai yi hankuri sai ta samu ruwa Na'am.
ta yi wanka Mm.
eh to sannan aka abin nan ɗin shi Allah ya jagora Amin.
to bari mu ƙarasa tun da bai da yawa kuma dama hukunce hukuncin ɗaya ne Na'am.
faslun ai haza faslun wannan wani fasli ne Na'am.
annifasu abinda ake kira da annifasu huwa damul khariju shine jini wanda yake fita min alqubuli daga al'auran mace bi sababil wilada saboda haihuwa kaga sabanin tarifin na haida Na'am.
eh shi an ce ya khariju bi nafsihi da kansa yake fita shi bai da sabab ko Ba su sa.
amma jinin haihuwa shi sababinsa Wala wala.
eh, kenan koda mace na da ciki malamai suka ce a sai ta ga jini Mm.
to inda ba haihuwa wannan jinin ba jinin haihuwa ba ne an gane?
Na'am.
eh koda lokacin naƙuda ne Mm.
an gane?
Oh.
sai dai in ba tazara da ganin jinin da haihuwarta Na'am.
Mm.
Na'am.
sau da haka duk yadda ciki ya girma in ta ga jini Mm.
to akan ɗauka ko dai jinin al'ada tunda mace mai ciki tana iya jinin al'ada eh, ya tabbata an gane?
Na'am.
yauwa la kawai galiban ba su cika yi ba Mm.
amma wasu na yi Na'am.
eh to sai a ɗauka jinin al'ada ne Mm.
ko kuma jini na rashin lafiya ba za a ce jini ne na haihuwa ba sai dai in ya yi gadda haihuwa kwarai sosai Na'am.
eh kila a ce kwana ɗaya ko kwana biyu Mm.
to wannan sai a ɗauka jini ne na na haihuwa Na'am.
na fatar an gane Na'am.
eh to daga wannan shi yasa wasu suka ce kenan in mace ta haihu ba jini ba za ta yi wanka ba Mm.
eh waɗanda ke ganin cewa sababin wankan shine fitowan jinin da akwai saɓani Mm.
shin fitowan jinin shine dalilin shine yake wajabta wanka ko ko haihuwan wasu suka ce jinin to anan suka ce in mace ta haihu ba jini babu wani wanka a kanta kawai ta wanke kazanta ta ci gaba da harkokinta eh, waɗanda kuma suka ce a haihuwa ne an gane to suka ce ko da ba jini in ta haihu za ta yi wanka Mm.
eh, to akwai dukan maganganun kuma akwai su a mazhaba na'am a gane mm, eh illa shi malam wance ya ishara zuwa gare shi na farkon sai ce gaira za'idin ala 60 na yauman kuma ba zai ƙetare kwana 60 ba duk yadda ya yawaita ba zai ƙetare kwana 60 ba shine gaya da ya kai kwana 60 in bai ɗauke ba kawai sai ta yi wanka eh, wasu mazhabobin kuma suka ce kwana 40 kamar yadda wasu hadisai suka nuna eh, to shi yasa zaka gane cewa mace ta yi 40 mm, eh, to akwai mazhaba da ta ce 40 amma mu a mazhaban mu kwana 60 ne yawwa in mataka ta haihu to sai ta kwana 60 in dai jinin bai ɗauke ba amma kuma a ƙa'ida in ya ɗauke ko da ranar haihuwa ne kuma shi kenan za ta yi wanka ta ci gaba da ibada da abubuwa eh ko da ran da aka haihu ne mm,
fa'iza za da ala 60 da yauman in ya wuce kwana 60 falatas ta zuhiu to ba za ta nemi wato bayyanar shi jinin ba ko tsalkin Eh, ba za ta yi istizhari ba can baya mun yi bayani akan al-istizhar ala, shine talabu zuhuri tuhuri mm, neman bayyanan tsalki na kwanaki uku din nan da aka ce a ƙara na'am, Eh, to banda ita mai jinin haihuwa na'am, in ya ɗauke kawai sai ta yi wanka in ya kai kwana 60 bai ɗauke ba kawai sai ta yi wanka ba abin da za ta ƙara wa hukumu damin nifasi hukuncin jinin haihuwa fi ma yamna'uhu cikin ababen da yake hanawa wa fiqtida'ihil gusla da kuma hukuntawar wanka ma'ana yadda yake hukunta wanka ya wajabta wanka to hukumu damil haidi da hukunci ɗaya ne da hukuncin jinin haila mutulakan babu wani kaidi ba su da wani bambanci duk abin da jinin haila yake hana jinin nifasi shi ma yana hana su to kaga ba sai an maimaita ba tun da ambata a can ko sai ce wallahu a'lam Allah shine masani eh to iya bayanan da yake nan a a takaice na'am,
daga kansa kuma bayani akan tsalki ya ƙare saboda haka zai shiga duk abin da aka karanta albabul awwal ne eh saboda haka shine ya kunshi bayani akan duk abin da aka faɗa yana da alaka da tsalki ne to yanzu ana kaddara ka iya tsalki ta iya tsalki yanzu sai sallah kenan ko eh to babe na biyu za a fara bayani akan sallah albabu sani fi salati eh, shi kuma duk abubuwan da ke da alaka da sallah eh, to za a faɗa Allah da wani darasi sai mu abin nan sai mu ci gaba nam
don matar da zama ta cewa ta je wurin haihuwa nam amma sai ta kasa haihuwa sai da aka yi mata tiyata mm.
ta maka lahu da hukuncin kai ta a shi ne ai mun ba da amsa waɗanda suka ce haihuwa shi ne sababin wanka za ta yi wanka mm,
wajibi ne ta yi wanka a gani? yau Mm, ko da jini ko ba jini ne dole ne ta yi wanka waɗanda kuma suka ce a jinin ne in ba jini shi kenan ana yi mata operation da aka fitar da yaron ta ci gaba da ibadunta eh na'am eh insha Allah sai ta warwado ko ba ta warwado ba ya ta sallah ba dai akwai hankali ba to ai sai dai in hankalinta ya gushe Eh, to shine za a cewa in ta farfado Eh, amma ma dama aqalu ha sabitu Eh, to za ta yi ibada Eh, to shi yasa ake so a samu likita musulmi da yake kula da marar lafiya saboda in lokacin sallah yayi sai ya dinga umurtan marar lafiya cewa lokacin sallah ya zai yi ta alaƙadare halihi yana yin ta a zaune ya yi in bai iya ya yi a kwance wanda dai duk babi na biyu duk za a yi waɗannan bayanan na'am eh eh mm akwai wani abu da ka zubo musu mm
shi yana iya hana su ibada ko ko za su wanke shi kawai lokacin sallah ya yi su je su to jini ne aga shi za a duba in jini ne kaga sai a bashi hukuncin jini wanda shi mun kai bayani a ɗazu in kuma ba jini ba ne kaga ba bai da hukuncin jini to kaga bai da bai da alaka da jini kenan Eh, dama abubuwa uku ne akwai shi addamu akwai alkudratu akwai asufuratu Eh, sai ita alƙasatul baida Eh, waɗanda waɗanga abubuwa suke da alaka da jini Eh, shi addamu ah, jini kenan to shi yana hana ibada mutlakan eh kuma yin ijma'i akan haka yawwa ita kuma alqassatul bayda ita ma tsalki ce bil ijma duk an yi ijma'i cewa in mace ta ga waɗannan ruwan to ta ga ta samu tsalki alkudratu was-sufratu to shine aka yi sabani wasu suka ce ba jini bane ba su hana komai Eh, wani kazanta-kazanta ne amma haɗe da jini-jini akwai jini ciki amma ba jini ba ne gaba ɗaya an gane Eh, wasu ka ce to wannan ba jini ba ne ba za a ba shi hukuncin jini ba wasu kuma suka ce a'a za a duba in ya zo lokacin jini to jini ne ma'ana cikin kwanakin da mace ta saba gani an gane? ko kuma al-mubtada al-mubtadi'a wadda take farkon farawa eh to ita ma in ta ga al-kudura kamin ta kai 15 din nan to shi ma za a bashi hukuncin jini eh suka ce amma in al-kudura da as-sufura suka zo bayan mace ta yi tsalki eh to wannan hukuncin shi shi ma hukuncin tsalki eh to duk abinda ba waɗannan ba to ko dai damul istihaba ko kuma kazanta ta mahaifa da ake iya samu eh to su kuma kaga ba su da alaka da hukuncin ibada ba su da tasirin da za su hana ibada mm. kazanta ne kawai sai ta nemi ruwa ta tsabtace jikinta Allah ya samu gani sai ta zayinul warqat